إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دارا تقوس وطن ذو الحجة هجرة عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبوتا دا تاريخ دا أربعين شدة bisa yawan tambayoyi da 'yan uwa suke turowa ta fuskar sakonni na message sakonni ta whatsapp da kira game da matsalar abin da ya shafi haduwar idi na babbar sallah da ranar duba shin idan mutum ya yi idi zai bar sallar juma'a in ya bar juma'a zai bar azahar ko kuma zai yi azahar da wannan matsala ce sananniya ita ce matsalar ijtima'il idai wadda malamai sun yi nuni zuwa gare ta don cewa hakan yakan faru hakan yakan kasance ranar idi ta zanto ranar juma'a ya zanto ga idi na juma'a ga kuma idi na sallah to yaya abin zai kasance ga wanda ya yi idi zai bar juma'a ko zai zo juma'a in ya bar juma'a zai yi azahar ko ko ba zai yi azahar wadda matsala ce a sananniyar matsala wadda malamai da dama sun kulla babi a kanta cikin littattafansu al'imam abu dawud السجستاني رحمه الله يا كل باب أكل هطور إيدي دكما راد الجمعة الكتاب كتاب السنن حتى الإمام النصائي شما يقول بابي أكل حتى الكتاب المجتبى wanda shi ne a sunan tsohora da kuma littafin sa sunan kubra haka al-imam ibn majah shi ba ya kunna babi akan haka a littafin sa kitabus sunan haka al-imam ad-darimi rahimahullah shi ma ya kunna babi akan haka a littafin sa kitabus sunan wanda ya shahara da al-musnad haka الإمام البيهقي فيما يقول بادي أكمة للتافلس السنن الصغير وده شهر السنن الكبرى للبيهقي أتى الإمام ابن خزيمة فيما يقول بادي أكمة للتافلس كتاب الصحيح أتى الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني shi ma ya kulla babi a kan haka littafinsa al-musannaf aka al-imam abubakar ibn abi shayba shi ma ya kulla babi a kan haka littafin sa al-musannaf haka al-imam ibn al-munzir shi ma ya kulla babi a kan haka littafin sa al-awsat da kuma littafin sa al-ishraq wannan yana dubi akan cewa matsala ce sananniya ba wai ba kowa ba cewar idan aka samu haɗuwar wato ainihin idi da kuma sallar juma'a to yaya abin zai kasance ga wanda yi sallar idi ne al'imam abu hanifa rahimahullah da al'imam malik ibn anas rahimahullah da al'imam shafi'i rahimahullah sun tafi a kan cewa wanda ya yi sallar idi a ranar juma'a to wajibi ne kuma ya yi juma'a wajibi ne ya yi juma'a in banda shi al'imamu shafi'i ya ware mutanen ƙauye wanda suke ba mazauna gari ba saboda asar na Usman ibn Affan radiyallahu anhu wanda yazo min tariki Abi Ubayd Maula Abdurrahman ibn Abhar wanda al-Imam Malik ibn Anas ya fidda shi a kitabul Muwatta'i rahimahullah haka shi ma al-Imam Shafi'i ya fidda shi a kitabul Umm min tariki Malik kuma haka ya zo a al-musnad wanda aka tattara da shi al-imam shafi'i haka al-imam bukhari ya fi da shi a sahihi bukhari haka al-imam muslim ya fi da shi a sahihi muslim wata rana Usman ibn Affan radiyallahu an ya gabatar da sallar idi kuma ranar juma'a to sai izini ya ba da dama ga waɗanda suke zuwa daga ƙauyuka waɗanda suke wajen madina su ne ahalul awali ahalul aliya dan cewa sun iya komawa ba sai sun sallar juma'a ba ya musu wannan rangwame ta wannan fuska ne wannan sai ya bayi cewa shi al'imamu shafi'i yana ganin wannan rangwame ya keɓanta ne ga mutanen da suke wajen gari ba cikin gari ba haka shi ma abu da'afar musahawi ya fuskantar da maganar a littafinsa bayanu mushkilin afar wanda ya shahara da sharhu mushkilin afar to amma abin da yake daidai rangwamen ya shafi kowa da kowa tunda wajabcin sallar juma'a kamar yadda yake wajibi akan mutanen gari aka wajibi ne akan mutanen ƙauye wanda suke ba mazauna cikin gari ba saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون wannan umarni da Allah ya yi kira ga masu imani ya musu umarni zuwa ga tsaye da sallar juma'a ya shafi mai imani wanda yake mazaunin birni haka wanda yake mazaunin ƙauye da haka rangwamen ya game kowa da kowa kamar yadda su wanda suke zaune a ƙauye suka samu wannan rangwame to haka su ma mazauna gari an yi musu wannan rangwame sababi na rangwamen me ya bayi zuwa ga samu wannan rangwame zai zo a kan haka duk da yake ya zo ma min hadisi abi huraira min tsariki sufyan bin uyayna wanda albayhaqi ya fitar a littafinsa as-sunan al-kubra ya kawo cewar da iyakanta cewa wanda ya so ya yi sallah wanda ya so kuma ya tafi cewa wannan ga mutanen ƙauye ake magana to amma hadisin yana da rauni da ya inganta ba kamar yadda shi da kansa al-bihaqi ya bayyana haka din a as-sunan kubra rahimahullah to da haka sai ya zama da da wanda ya sallaci sallar idi ranar juma'a eh an yi masa rangwame da kada ya zo sallar juma'a yayi azhar wannan shine mazhabul imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah shi yake banta da wannan cikin al-a'immatul arba'a cewa wato ainihin juma'ar ta sauka a kansa abin nufi suququ hudurin kamar yadda ibn muflih al-jadd shamsuddin ya bayyana a littafinsa al-furuwa ɗaya daga cikin ɗaliban shekul islam ibn taymiya cewa ana nufin an sauke wa mutum wajen ya halarta amma kuma wajibi ne ya yi sallah azhar wanda yana daga cikin mufaradatu mazhabin imami ahmad bin hanbal wato abinda al-imam ahmad bin hanbal yake banta da shi a mazhabinsa banda ragowar su waɗannan mazahib ne abu hanifa malik ashafi shi yasa za ka ga littattafan hanabira sun zo da wannan bayani kuma sun bayyana cewa al'imam ahmad bin hanbal shi ya kaɗaita da wannan daga cikin ashabul mabadi waɗannan guda hudu in ka ɗauki ibn kudama a littafinsa al-muqri aka a littafinsa al-kafi aka a littafinsa al-mughni aka in ka ɗauki al-buhuti a littafinsa kashaful ina in ka ɗauki al-mardawi a littafinsa al-insaf to duk za ka ga sun yi bayanin cewa wannan rangwama halartar juma'a da wajabcin azhar wannan yana daga cikin abin da mazhabin imam ahmad bin hanbal yake banta shi shi yasa kamar yadda ya zo a littafin masailul imam ahmad bin hanbal bi riwayati abdullah aka tambaye shi cewa idan juma'a ta haɗu da idi shin halartar ɗaya zai isar da ɗaya sai ce eh halartar daya zai isar da daya abin nufi idan ka halarci sallar idi to amma karan gobe ba sai ka halarci sallar juma'a ba sai ka yi sallar azhar dole to wannan ita ce a mas'ala to abubuwan da aka kalla wajen fitar da hukunci ita wannan mas'ala din shi ne wasu hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma wasu asar da suka zo daga shashin wasu sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga ciki akwai hadisu Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma wanda al'imam ibn Mada ya da shi a kitabu sunan cewa wani lokaci a sallar juma'a ta haɗu da sallar idi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bayyana cewa to an sami idi biyu wanda ya so yayi sallar juma'a wanda ya so kuma ya tafi ba sai ya zo sallar juma'a ba sallar idin da ya zo ta ɗauke masa kuma halartar juma'a ya samu wannan rangwame to a hadisin a isnad na hadisin akwai jibawa bin al-mughallis wanda yana da mutukar rauni akwai kuma mandam ibn ali shi ma ne rauni duk da al'imam abul qasim al-tabarani ya fi da shi a littafinsa al-ma'udamul kabir ta wata hanya to shi ma a isnadin akwai sa'id ibn rashid wanda shi ma yana da matukar rauni da ta isnadin shi hadisu abdullahi bin umar bai inganta ba sannan haka al-imam ibn najah rahimahullah ya tsibda shi ta hanyar abdullahi ibn abbas a littafinsa kitabu sunan har iya yanzu to sai dai cewa abdullahi ibn abbas wannan wahami ne kuskure ne abinda yake daidai shine abu huraira hadithu abi huraira abin nufi hadisi ne na abu huraira ba na abdullahi ibn abbas ba kamar yadda shi da kansa al-imam ibn najah ya bayyana haka cewa ambatan abdullahi ibn abbas wahami ne abin da yake daidai abu huraira a dai littafin nasa kitabu sunan a shashin wasu nusakh na littafin a wasu nusakh kuma babu shi yasa a bugaggen ibn majah ba za ka ga wannan magana ba amma kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya yi nuni zuwa ga haka a littafin sa an-nukatu zira da kuma littafin sa at-talqis al-hadir cewa shi da kansa al-imam ibn majah ya bayyana cewa wahami ne cewa abdullah ibn abbas abin da yake daidai abu huraira abin nufi a shafin wasu nusaf kenan wasu nusaf din kuma babu wannan bayanin da shi al-imam ibn majah da haka za mu ga al-hafiz al-mizzi a littafin sa tuhfatul ashraf bi ma'rifatul atraf za mu ga da ya kawo shi wannan hadisin sai ce haka ibn maja ya rawaito zuwa ga cewa abdullah ibn abbas ya ce amma abin da yake a kitabu sunan lil imam abi dawud shine abu huraira shi kaga a nusukar wurinsa babu wannan bayanin da yake a nusukar al-hafiz ibn hajar na littafin kitabu sunan lil imam ibn najah to ya zo kuma min hadisi zaid bin arqam radiyallahu anhu wanda hadisu zaid bin arqam al-imam abu daud ya fidda shi a kitab sunan haka al-imam an-nasa'i ya fidda shi a asnan as-sughra al-mujtaba kuma haka ya fidda shi a as-sunan al-kubra haka al'imam ibn Mada shi ma fi da shi a kitabu sunan haka al'imam Ahmad ibn Hanbal ya fi da shi a kitabun musnad haka al'imam Abu Dawud a tsayalisi shi ma ya fi da shi a kitabun musnad na haka al'imam Darimi ya fi da shi a kitabun sunan da dai jama'a daga malaman hadisi da yawa irin su al'imamu albayaki irin su abuhawi min tariki Uthman bin al-Mughira an Iyas bin Abi Ramla Uthman ibn al-Mughira wannan ahadu thiqatul asbat ne daya daga cikin manya-manyan malaman hadisi dakka Usman ibn al-Mughira amma ya zo a wata nufuka ta kitabu sunan lil imam ibn Majah Usman ibn Abi al-Mughira wanda wannan kuskure abinda yake daidai Usman ibn al-Mughira zuwa ga Iyas ibn Abi Ramla ya zo a wata nufuka ta kitabu sunan للإمام النصائي المجتبى أصلا الصغرى إياس ابن أبي ريقة شما وانا كسكوري أبن ديك ديني إياس ابن أبي رملة آه زوى جفابي آه معاوية ابن أبي سفيان الله يكار مصيب يكي كان بير زيد ابن أرقم جبلت cewa ya halarci sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ranar da sallar idin kuma ta zanto ranar juma'a sai ya ce lalle ya halatta Eh, an taɓa samun lokacin da idi ta zanto ranar juma'a bayan an gaba sallar idi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce wanda ya so yayi sallar juma'a abin nufi tare da mu to yayi sallah abin nufi wanda ya so ya tafi kuma sai ne sai ya tafi man sha'a an yusalliya falyusalli wannan lafazin imam abi dawud kenan a kitabus sunan ya zo a littafin al-musnad lil imam ahmad bin hanbal da kuma littafin as-sahih lil imam ibn quzaymah cewa man sha'a an yujammi'a falyujammi' wanda yaso yayi juma'a tare da mu ko yayi juma'a tare da mu ya zo kuma a littafin al-musnad lil imam abi dawud at-tayalisi kuma min tariqihi haka al-imam abu ja'far at-tahawi ya fitar a littafin sa bayanu mushkil afar wanda ya shahara da sharhu mushkil afar cewa man sha'a an yajlisa falyajlis wanda ya so ya zauna abin nabi yayi sallah tare da muku sai ya zauna wannan ruwaya ce bil ma'ana an gane da kyau to wannan hadisi yana nuni game da kenan game da rangon ga halartar juma'a ga wanda ya halarci sallar idi idan suka haɗu a rana ɗaya sai dai za mu ga a isnadinsu akwai iyas ibn abi ramlata ashari rahimahullah to shi wannan iyas الإمام ابن المنذر كما يندى ابن القطان الفاتي يكاو الكتاب بيان الوهن والإيهام ناقلا عن ابن المنذر yana mai kawowa daga shi ibn munzir cewa ya ibn abi ramlata majhul to shi ma ibn qattan a littafin nasa bayanin wahan wal iham ya ce haka yake majahul ne haka kuma az-zahabiyu a littafinsa mizanul liqtidal fi naqd rijal shi ma ya nakalto daga ibn munzir wanda wannan kuma shine al-hafiz ibn hajar ya dogara a littafinsa taqrib at-tahzib yayi hukunci ga shi iyas ibn abi ramlah da cewa majhul to wannan illatul jahala sai ta bayu zuwa ga cewa hadisin mai rauni ne wasu suka raunana bisa wannan dalili ne to akwai abubuwa kamar haka abu na farko iyas ibn abi ramla da ibn mundir ya ce majahul ne wannan magana ban same ta ba a ɗaya daga cikin littattafai ibn mundur wanda aka buga irin su al'aufaf irin su al'ishraf irin su al'ikina abu na farko kenan sannan abu na biyu shi ibn qaffan ba wai ya kawo magana bai da isnadi zuwa ga ibn mundur tunda bai rayu da shi ba ba lokaci suka yi ba to kaga akwai bukatar ya zamana akwai wanda ya ji daga ibn munzir har zuwa kan zuwa ibn kafal to babu wannan an gane da kyau a ta wannan fuska ne to wannan shi ya bayu kamar yadda na ambata wasu suka yi illanta hadisin saboda shi iyas ibn abi ramla daga cikin su akwai shi al-imam ibn qudaima a littafin sa kitabu sahih ya ce in sahha al-khabar ma'ana in hadisin ya inganta sai ce ban san shi iyas ibn abi ramla ba da yabo ko suka ban san wanda ya yabe shi ba ban san wanda ya soke shi ba wanda wannan wani istilahi ne na shi al-imam ibn khuzaima wajen nuna bayanin raunin abin da ya rawaito cewa wannan abin a wurinsa bai tabbata ba sabanin kawai ya rawaito ya yi shiru an gani to haka a ibn jaudi shi ma a littafinsa al-ilalul mutanahiya haka ibn al-qattat a littafinsa bayanul wahmi wal iham haka ibn abdul hadi a littafinsa tanqiqut tahqiq sun yi bayanin illar shi hadisin saboda iyas ibn abi ramla to shi kuma ibn hazm az-zahiri a littafinsa al-muhalla bil athar shi kuma ya illanta hadisin ne saboda isra'il ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i ba wai iyas ibn abi ramla ba wanda wannan kuskure ne daga shi ibn hazm al-zahid saboda isra'il ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i thiqatun nifaq dan haka az-zahabi rahimahullah yayi raddin wannan magana ta ibn hazm al-littafin sa siyaru a'lam nubala yayin da yake tarjama shi isra'il ibn yunus da kuma littafin sa mizarul liqtidal fi naqd rijal da kuma risalarsa mai suna man tukullima fihi wa huwa muwaffaqun waɗannan tafai naka guda uku duk yayi raddin wannan magana ta ibn hazm saboda isra'il ga hadisansa na cikin sahih bukhari da sahih muslim dan haka duka duk da akwai magana daga yahaya ibn sa'id al-qaffan da kuma ariyu ibn al-madiri kan batun dan sukan shi isra'il amma abin da yake daidai sikatun nifaq sai dai in ya bayyana a wani hadisi bisa wani kuskure da yayi bisa dalili to anan sai a iya kuskurantar da shi kan iya wannan hadisin da aka samu kuskure an gane da kyau wannan kenan to shi kuma wannan hadisi za mu ga al'allamatu nawawi rahimahullah a littafinsa al-majmu'u shekul muhazzab ya ce hadisi ne wato kyakkyawa da kuma littafinsa hulatatul ahkam gabaninsa kuma alhakim abu abdullah an-nisaburi a littafinsa al-mustadrak ya inganta shi wannan hadisin na zaidu ibn arqam radiyallahu anhu to mu dawo kan iyas ibn abi ramla abu na uku kenan a siffanta rawi da jahala da cewa majahul ne wannan bai lazimta rauni shi wannan rawi din in ba an samu wani dalili da yake nuna cewa lalle wannan rawi wannan siffanta shi da aka yi da cewa majahul ne lalle haka abin yake mai rauni ne amma in ba haka ba zantowarsa majahul wannan kaɗai bai lazarta zantowarsa mai rauni shi yasa za mu ga shi kansa ibnu qudaymah a kitabu sahih nasa rahimahullah yace ban san wani abu na suka ko yabo tare da shi ba kaga ya kore masa ne rawa kuma ya kore masa yabo wanda wannan shi ne daman ta'arifi na majahul shi yasa za mu ga al-Imam Bukhari a littafin sa at-Tarikh al-Kabir da ya kawo tarjuma shi Iyas ibn Abi Ramla dan shi ba ya fitta hadisin ta hanyar Iyas ibn Abi Ramla bai ambace shi da yabo ba ko suka haka ibn Abi Hatim shi ma a kitabul Jarh wa Ta'dil bai ambace shi da yabo ba haka bai ambace shi da suka ba wanda daman wannan shi ne ta'arifin majahul wannan kenan to za mu ga akwai magana ta Ali ibn Abdullah al-Madini rahimahullah wanda ibn Abdul Bar an-Namari ya ambace ta a littafin sa al-Istizkar haka Abdul Haq al-Ishbili ya kawo ta a littafin sa al-Ahkam al-Kubra da kuma al-Ahkam al-Wusta al-Imam ibn al-Madini rahimahullah yake cewa في هذا الباب غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد جيد yace a wannan babi na batun cewa idan juma'a ta haɗu da sallar idi to idan mutum ya halarci sallar idi to an yi rangwame kuma da ya halarci sallar juma'a yace ba hadisi ɗaya ba ya zo daga manzan Allah a kan haka da istinadi kuma kyakkyawa. To kaga a ciki ya saukata hadisin Zaidu ibn Arqam wanda ya zo ta hanyar Iyasin ibn Abi Ramla. An gane da kyau? To wannan yana nuni a kan cewa wannan jahalar ba za ta cutar ba. Sai dai idan ya zama da shi wanda aka siffanta da jahala din ya zo da wani abin da yake munkar wanda ya saba wa aftika ko ya zo da wani abin da ya zama da cewa wato an samu wani imam min al'imma ya soke shi a dalilin wannan abin to a lokacin wannan hukuncin na jahala sai zanto ta jarihullah sai zanto raunar sai gare shi amma siffanta shi da jahala kadai sai aka samu kuma wani imam min al'a'imma ya inganta hadisinsa to wannan jahala ba ta cutarwa kamar yadda muka samu ana akan iyas ibn abi ramla wanda shi yasa za mu ga marawaita urwa da dama za mu ga an musu hukunci da cewa majahulun ne amma kuma inganta hadisinsu to a wannan lokaci wannan jahala ba za ta cutar ba misali daga ciki akwai ahmad ibn ibrahim abu salih wanda al'imam abu hatimin razi kamar yadda yake a kitabul dashwa ta'adil ya ce majahul ne kuma yake hadisinsa ya inganta ya siffanta da jahala kuma yake hadisinsa ya inganta daga cikinsu akwai ahmad ibn al-munzir wanda al-imam abu hatim al-razi ya ce majahul ne yake kuma hadisin sa ya inganta kamar yadda yake a littafin kitabul jahl wa ta'dil sannan daga cikin su akwai khidash ibn muhajir wanda al-imam abu hatim al-razi ya ce majahul ne kuma ya inganta hadisin sa kamar wanda yake a littafin kitabul jahi wa ta'dil aka daga cikin su akwai Abdurrahman ibn Shayba shi ma al-Imam Abu Hatim al-Razi ya ce majhul ne kuma ya inganta hadisin sa kamar wanda yake a littafin kitabul jahi wa ta'dil sannan ga irin su umaratu ibn abdin saluli wanda al'imam ibn abi hatim da rawazi ya fitar a littafinsa kitabun dahi wa ta'adil zuwa ga babansa abu hatim da rawazi muhammad ibn idris al-hanzali yake cewa game da cewa umaratu ibn abdin saluli yace shekun ne majahulun la yuhtaju bih ita kanta kalmatu shekh tadullu ala ba'd sai dai ba mai tsanani ba sai sai majahul ne la yuhtaju bih ba a kafa hujja da shi amma sai ibn abi hatim kuma ya kawo magana daga al-imam ahmad ibn hanbal a da littafin nasa kitabul jahl wa ta'dil yace mustaqimul hadith ne hadisin sa tsayayye da karɓaɓɓe ne za a yi aiki da shi an gane da kyau ashe kaga ba kowane lokaci ne dan a siffanta rawi da jahala ake illanta hadisinsa ba musamman ma idan rawin ya zanto daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma ga su bai zo da wani abu wanda yake munkar ba sannan ba a samu wani imam min al'imma wanda ya soke shi saboda wani kuskure ba kamar shi iyas ibn abi ramla ba a samu wannan ba an gane da kyau to da haka ta wannan fuska hadisin ba shi da matsala ga kuma za mu ga al'imam ibn hibban al-busti abu hatim ya ambace shi a littafinsa kitabu siqat ya ambaci iyasin ibn abi ramla duk da al'imam ibn hibban yakan yi tawfiqin majahil a littafinsa kitabu siqat to amma ba duk tawfiq bane na al'imam ibn hibban kuma ake wasi da shi akan karɓe shi eh sai dai in wani dalili ya bayi a yi watsi da shi to nan kuma ba a samu wani imam min al'imma wanda ya yi watsi daga wannan tawfiqin da ya yi a kan iyas ibn abi ramla ba ta fuskar ambatan sa da yi sai dai wacce magana ta ibn mundir ita kuma babu isnadinta wanda ibn qattan ya kawo masu nakaltowa kuma suka nakalto da gare shi al-hafiz ibn hajar ya dogara a kanta bari ba ku misali guda ɗaya don abin da fito akwai hadisin da ya zo a kitabu sunan lil imam abu dawud da jami'u tirmidhi haka al-imam bukhari ma fita shi al adab al-mufrad hadisu aisha radiyallahu anha wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan ya fito daga ban daki yakan ce gufranaka ya Allah ina neman gafarka a shi ne alƙadi abubakar ibn al-arabi a littafinsa arut al-hawabi wanda shekh ne na littafin at-tirmidhi a'ani jami at-tirmidhi jami at-tirmidhi rahimahullah yake cewa abin da ya bayu manzo Allah ya koyar da wannan in zai fito ce Allah ina neman gafararka saboda abubuwa guda biyu abu na farko ni'imar da Allah ya maka ta samar da tsabar abincin wajen shuka ta ta tsuro Allah ya tsirar da ita ta zama tsaba a gyara ta a niƙa ta a rere ta har a zo a girka ta zama abinci ka ci kuma Allah ya tace maka abin da yake mai amfani a cikin wannan abincin ya bari a jikinka mara amfani kuma Allah ya fitar maka da ta hanyar bayan gida to wannan ni'imar ba za ka iya gode wa Allah a kanta ba to saboda kasawarka to akwai buƙatar ka nemi gafarar Allah subhanahu wataala sannan abu na biyu saboda lokacin da mutum yake ban ɗaki yake biyan buƙata yake bayan gida ko fitsari lokaci ne wanda an hana mutum ya yi ambaci Allah ya zikirin Allah karanta alkur'ani to don haka wannan lokacin da ya tafi baka samu ka ambaci Allah ba ka karanta alkur'ani ka yi at-tasbih at-tahmid at-tahlil to asararsa bai kai a dalilin bayan gida to sai ka nemi gafarar Allah a kansa dalilin wannan neman gafarar Allah sai Allah ya cike maka gurbin da rada to mahallin shahidi shine wannan hadisi zamu ga ta hanyar Yusuf ibn Abi Burda ta hanyar sa kadai hadisin yanzu kuma Yusuf ibn Abi Burda babu wani wanda ya tawfiqin sa in ba al-Imam Ibn Hibban al-Busti ba a kitabu fiqa an gani yawa don haka الحافظ ابن هاجر تقريب التهذيب يتي مسا مقبول abin nufi makabulin idza tubi'a idan aka samu wani yayi tarayya da shi wajen rawaito hadisin ga malamin su to anan hadisin sai zama karɓo wa illa falayyul hadis in ba ta ba kuma hadisin sa mai rauni amma kun iya muraja'a ta garibu ta abin da na iya tunawa kenan kamar haka ibn hajar ya faɗa to sai aka samu al-zahabi a littafin sa al-kashi fi ma'rifati man lahu riwaya al-kutub sita sai ke thiqan an gane ba to anan to suke ibn hibban karɓaɓɓe ne saboda me saboda an samu wani malam wanda yake ma'utabar abin lura yayi to sai ke rawu to anan za a karba amma in an samu wani ya saba masa ya ce wannan rawun ba fiƙa ba ne to anan ne ba za a karba ba to da haka wannan hadisin sai a shekul albani ya inganta shi kuma wannan ita ce amsar da ya ba wa hassan ibn abdulmannan a littafinsa a shekul albani wanda yake na ƙarshen bugawa a rayuwarsa an nasiha kenan ka ga ba dukkan tawfiq na ibn ibn ne ake ne ake watsarwa to haka shi ma iyas ibn abi ramla anan kun gane karatu da haka hadisin ya ya inganta to sai hadisi na gaba shi ne hadisu abi huraira radiyallahu anhu wanda shi ma al-imam abu daud ya fidda shi a kitabu sunan haka al-imam ibn majah shi ma ya fidda shi a kitabu sunan min tariqi abdul aziz بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idi bi ta haɗu a zamanin su a lokacin sa idi ta sallah kuma ta zanto ranar juma'a ita ma idi ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayan an yi sallar idi kenan ya ce wanda ya so ya tsaya yi sallar juma'a tare da wanda ya so kuma ya tafi ya tafiyarsa wa inna la mujammi'una amma lalle mu tabbas za mu juma'a kenan wanda ya sami idi in ji manzo Allah a wannan hadisin to idin wannan ta isar masa ga halarta ne juma'a sai ya yi kawai sallar azahar amma lalle mu za mu yi juma'a to wannan hadisi yana da illa ita ce illatul irsal saboda ya zo da ta hanyar baqiyatu bin walid shi kuma zuwa ga shu'ba ibn al-hajjaj shi kuma zuwa ga mugira ibn miqsan al-dabbi shi kuma zuwa ga abdul aziz ibn rufai shi kuma zuwa ga abu salih zakawan as-sannan shi kuma zuwa ga sahabi abu hurairah radiyallahu anhu to sai zama da shi baqiyat ibn walid mudallis ne yakan yi tadalisu taswiya عند القدماء من المحدثين سكن في تدليس التجويد ديك أبو غيري wanda yake tadalisu taswiya bai taƙaituwa bai isarwa don ya sarraha ya bayyana cewa ya ji daga malaminsa a har sai ya zama malamin malaminsa ma nan ma an samu at-tasrihu bayyanawa wannan shine inda ta haƙiƙ zancen da yake daidai ba wasu an samu a tasirimu fi jami'i a bakatun sana ba cewa dukkanin mazajen isnadin sai an samu a tasirih a idan aka samu a tasirih daga malaminsa da kuma malamin malaminsa to wannan ya isar inda ta haƙiƙ to ba iya tudun walid mudallis ne sannan kuma yana da matsaloli wajen rawaito manakir ga asikat yana da wannan matsalar kamar yadda ibn adi ya yi nuni zuwa ga wannan alittafinsa alkamil fi bu a rijal an gane da kyau haka al'imam muslim ma ya ambaci wani abu da ya danganci a shi baqiya bin walid cewa a hadisu baqiya laysa maqiya a muqaddimatu sahih muslim daga ɗaya daga cikin al'a'imma to da haka anan ya bayyana shu'batu ibn al-hajjaj cewa ya ji daga gare shi amma malamin shu'ba shine wa al-mughiratu ibn miqsam shi kuma bai sarraha ba bai sarraha ba to amma sai ya zo kuma a littafin kitabu ahkamu idayn na al-firyadi shi kuma anan sai zanto ya tsara haddathana shu'ba shu'ba ko ko shi kuma yace ne haddathana mudiratu bin miqsam kaga illa ta tadlisin baqiyatu bil walid taymi ta to to shi ma mudiratu ibn miqsam shi ma yake yi tadlisi eh musamman ma ga Ibrahim al-Naka'i to a dukkan ruwayoyin shi kuma ya ce mai an Abdul Aziz bin Rufai to amma wannan tadlisin nasa ba zai cutar ba saboda ta hanyar shi uba idan shi uba yayin ruwaya ta hanyar wanda yake mudallisi to wannan mudallisin ya bayyana ko bai bayyana ba yayi an ana ko yayi at-hadith ko ya yi asama ko ya yi al'ikibar ko ya yi al'imba duk abu ɗaya ne kamar yadda al'imam abu nu'ayin ya fitar a littafinsa hiyyatul auliya a tarjama shu'uba bi isnadin sahih zuwa ga abdurrahman ibn mahdi rahimahullah zuwa ga shu'uba ta ibn hajjaj yake cewa ma'azan maganarsa ban rawaito hadisi ga wanda yake mudallisi irin su katada sai hadisin da ya zama tabbas ya ji daga malaminsa kaga wannan ka'ida ce kenan mutsarida game da ruwayar shuba ga wanda yake mudallisi da haka ba ta ba ta cutarwa an anasa in dai ta yi shuba ne zuwa gare shi kamar yadda yana da wata magana kuma wadda al-bayhaqi ya fitar da ita da isnadin sa littafin sa al-madkhal ila sunan al-kubra haka ibn qahir al-maqdisi shi ma ya fitar da isnadin sa a littafin sa juz'un fi tasmiya wanda isnadi ne ingantacce zuwa ga shu'ba ibn hajjaj yake cewa kafaitukum tadalisa talata na isar muku tadalisin mutane uku in dai hadisin ta hanya ta yazo to ba matsala su ne al'amash سليمان ابن ميران قتادة ابن دعامة السدوسي عمر ابن عبد الله شيني أبو إسحاق السدي to kaga wannan ya ke kwanta ne ga iya uku waccan kuma ruwaya da ta zo a hilatul auliya bi isnadin sahih ita kuma ta shawo mai dukkanin mudallisai gaba daya an gane da kyau to da haka wannan babu matsala ta fuskar wannan tadarisin baqiyatu bin walid mun ga ba matsala hatta tadarisin mugira ibn mikisa shi ma ba matsala to sai kuma illatul irsal hadisin ta hanyar baqiyatu ibn walid ne zuwa ga shi'uba kadai hadisin ya zo a matsayin ne mausula da ambatan abi huraira da ambatan abi huraira shi kuma bakiyata ibn wali ga matsalarsa yana rawaito manakir kurakure daga wanda suke afiqat an gane da kyau ko da kuwa isnadin ya kubuta daga me daga tadbisin sa wannan abu na farko kenan sannan a shi kuma mugira ibn miqsam a shi ya kawo hadisin daga abdul aziz ibn rufai da ambatan abu salih da ambatan abi hurairah a matsayin musulun duk da yake ya samu mutaba'a ta ziyad ibn abdullah al-bakkai shi mugira ibn miqsam an gane ba an abdulaziz bin rufai wanda wannan ziyada albazar ya ambace ta al-musnad aka ibnu adi ya kawo ta a littafinsa ya fitar da ita a littafinsa al-kamil fi du'afa rijal to bata inganta ba saboda ziyad ibn abdullah al-bakkai yana da rauni in dai ba ruwaya daga ibn ishaq ba an gane yawwa sannan a har yanzu akwai mutaba'a ta abubakar ibn ayyash wadda ta zo min ɗariƙi abi bilal al-ash'ari wanda tana kitabul afraq lidar kutni wanda littafin babu shi sai dai zaka samu ruwan ta hanyar atraful afraq na ibn qahir al-maqdisi shi wannan matsabu an buga shi na to a ciki akwai to shi ma wannan mutabar bata inganta ba saboda shi Abu Bilal al-Ash'ari ta hanyar sa shi ma yana da mutukar rauni sannan akwai mutaba'a ta Muhammad ibn jabir al-suhaimi wanda azabi ya fitar da ita a littafin da siyaru a'lamin nubara yayin tarjamar al-imam muslim to ita ma wannan mutabara ba ta inganta ba saboda shi muhammad ibn jabir al-suhaimi da'ifi ne kenan da haka dukkanin mutabu'o'in ba su inganta ba kenan wanda ya tabbata ya kaɗaita da wani shirewa mugira ibn miqsam zuwa ga abdul aziz ibn rufai a matsayin mausulan bi zikr abi hurairah cewa manzon Allah sallallahu ya ce ta hanyar abi hurairah amma ragowar wanda suka yi riwaya daga shi abdul aziz ibn rufai sun saba masa sai rawaito shi ne mursalan cewa abu salim ya ce manzon Allah ya ce daga cikin su akwai sufyan ibn sa'id al-thawri wanda ruwayarsa tana musannaf na Abdurrazzaq ibn Hammam haka al-Baihaqi ya fitar da ita a Sunan al-Kubra eh zuwa ga Abu Talib bidon zikir Abi Huraira ba tare da ambata Abi Huraira ba duk da yake an samu sabani da shi Sufyan story wasu sun rawaito a matsayin mausula tare da ambatan Abi Huraira amma abin da ya fi tabbata zuwa gare shi shine ba tare da ambatan Abi Huraira ba sannan akwai abu awana shi ne alwabba ibn abdullahi ya shuri wanda ruwayarsa alfiryadi ya fitar da ita a littafinsa kitabu a hakamin idai zuwa ga abu salih biduni zikiri abi huraira ba tare da ambatan abi huraira ba an gane sannan daga ciki akwai sharif ibn abdullahi nakhai alqadi wanda shi bai ibi akwai udama akwai za'ida ibn Qudama akwai jarir ibn abdul hamid akwai abu hamzata sukari an gani akwai sufyan ibn uyayna an gani da ke wannan duk sun rawaito zuwa ga abdul aziz ibn rufai a matsayin abu salih ya ce manzon Allah ya ce wanda a dara kudni ya ambaci waɗannan ɗin a littafin sa kitabul ilal to wanda a wannan kuma shi ne abin da da dama daga dukkan malamai na hadisi suke rinjaya cewa mursal ne mursal daga cikin su akwai al-imam Ahmad bin Hanbal kamar yadda al-Khatib al-Baghdadi ya kawo a littafin sa Tarihu Baghdad daga cikinsa akwai albazzar kamar da ya nuni zuwa gata a littafinsa al-musnad haka daga cikinsu akwai al-imam abu hatim al-razi kamar yadda yake a littafin kitabul ilal ibn abi hatim haka daga cikinsu akwai ibn abdul bar kamar wanda yake a littafinsa a tamhidu limafin mawaƙa'i min al-ma'ani wal asanid shi ma yi zuwa ga haka haka daga cikin su akwai al-baihaqi kamar wanda yake a littafinsa as-sunan al-kubra shi ma yi zuwa ga haka sannan daga cikin su akwai al-khattabi kamar wanda yake a littafinsa ma'alim sunan shi ma yi zuwa ga haka sannan daga cikinsu akwai ibn jauzi kamar da yake a littafinsa al'ilalul mutanahiya shi ma yi nuni zuwa ga haka sannan daga cikinsu akwai ibn munzir kamar yadda yake a littafinsa mafutasaru sunani abi dawud shi ma ya yi nuni zuwa ga zuwa ga haka sannan daga cikinsu akwai al'allamatu nawawi shi ma yi nuni zuwa ga haka kamar yadda yake a littafinsa al-majmu'u sharhul muhazzab an gane da kyau kan batun cewa al-irsal matsayin abu tsari shi ne ce to abu tsari kuma tabi'i ne sai ce manzon Allah ya ce ka gani akwai ne akwai alinkifa dole sai an samu tsari tsakani idan tabi'i ya ce manzon Allah ya ce inda an gane wanda bai ambatan ba sahabi na aida ba matsala saboda ne saboda as-sahabatu kulluhum udul inda ahli sunnah wal jamaa sahabbai dukkanin su adilai ne amma zai iya zantowa kuma a'a daga tabi dan uwansa ya rawaito shi kuma tabi shine ya rawaito daga tabi to shi ko tabi akwai bukatar a san yanda yake an gane da kyau to shi yasa irsali ya zama sababi ne na raunana hadisi da haka al-imam muslim a muqaddimatu sahih muslim yace wal mursalu indana wa inda ahli ilmi bil akhbari laysa bi hujja mursal a wurin malaman hadisi ba hujja bane aka ibn abi hatim shi ma a mukaddima littafin sa kitab marasil shi ma aka bayyana cewa mursal ba hujja bane da haka maganar Sheikh Umar al-Bayquni da littafin al-Manzur al-Bayquniya da yake cewa wa mursalun min husfahabi faqat wa qul garibun ma rawa rawi faqat cewa mursali shine hadisin da aka rasa sahabi to kaga in an gane sahabi ne aka rasa ai ba matsala ba ce an gane ke ba don haka abin da yake daidai yanda zai ci shine wa mursalun man fawqa tabi'in faqat mun gane ba mursali shine wanda aka rasa saman tabi'i wanda ya biyo bayan tabi'i sai aka rasa shi kaga zai iya zama tabi'i dan uwansa ne sannan tabi'in dan uwansa shi ma zan tuda ko wani tabi'in ne sannan daga sahabi kun gani inda akwai ruwaya tabi'i ga tabi'i tabi'i ga tabi'i sannan kuma zuwa ga sahabi bari ba ku misali guda daya misalan da yawa amma kwaya daya hadithu innamal a'malu binniyat mu dauka al-imam al-bukhari ya fi da shi shine hadisi na farko a sahih al-bukhari a kitabin bada al-wahyi yace haddathana al-humaydi abdullah ibn zubair قال حدثنا سفيان ibn عيينة قال حدثني يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد ابن إبراهيم التيمي أن ألقم بن وقاص الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزواج من ذن الله أسلم سواء نزام ذا يحيى ابن سعيد الأنصاري تابعين من صغار التابعين لا بل في التابعين kaga tabi'i Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi shi ma tabi'i yana da cikin min awsat at-tabi'in a cikin tabi'ai kaga ruwaya tabi'i da da tabi'i to Alqama ibn Waqqas al-Laythi shi ma tabi'i yana da cikin min kibar tabi'i manyan tabi'i kaga ruwaya tabi'i ga tabi'i ga tabi'i sannan sahabi an gane to ashe kaga matsalar ba wai rashin ambaton sahabi bane to da haka sai yasa wannan hadisin ya zanto mu'allim ne bil irsal kuma shi ne abin da yake daidai bai inganta ba sannan haka akwai hadisu abi qatada al-harith ibn rubi'in al-ansari radiyallahu anhu wanda abu usman ya fidda shi a littafinsa kitabul fawaid shi ma yake bayyana cewa idi ta haɗu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yayi bayani cewa wanda ya so ya tsaya yayi sallar juma'a wanda ya so kuma ya tafi to shi ma bai inganta ba a isnadin sa akwai Abdullah ibn Amr alwaƙi'i wanda yana da matuƙar rauni sannan kuma ga madahulai guda biyu shi ma bai tabbata ba an gane da kyau to wannan bangaren abin da ya shafi abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice idan za mu ga abin dogoro shi ne wa hadisu zaid bin arqam an gane ba shi ya sa ma ibn al-jawzi a littafinsa at-tahqiq yake bayyana cewa shine abin dogara hadisu zaid bin arqam a littafinsa kuma al'ilalul mutanahiya ya ce shi ne abin da ya fi inganci ga abin da ya zo a wannan babu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duka wannan kenan yanzu mun samu tabbatuwar rangwame cewa ga wanda ya halarci sallar idi ba sai ya zo juma'a ba zai yi zai yi zai yi azhar amma ga wanda yake limani kuma mai ba da sallar juma'a shi kuma wanda wajibi ne yazo an gane ba tunda a hadisu zaid bin arqam ya nuna mai cewa manzo Allah sallam ya ce zai je hadisu abi hurairah kuma shi bai inganta ba inna la mujammi'una an gane da kyau to amma akwai hadisin nu'man bin bashir wanda yake sahihi muslim da sunani abu yawon wanda yake nuna surorin da manzo Allah yake karantawa a sallar juma'a da kuma sallar ne idi a raka a tabbako yana karanta suratu sabbi hisma rabbikal a'la a raka a tabbako kuma yana karanta suratul ghashiya to a cikin hadisin cewa idan idi ta haɗu da ranar juma'a to sai a karanta su gaba daya an gane ba eh a sallar juma'a a karanta su kuma a sallar idin ma su aka karanta a juma'a kuma an zo sai a karanta su kamar yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan nuni akan cewa limin shi zai zo to amma ana magana ga mamu da ba ran gaban gawaye ga shi mamu an gane da kyau to shi wannan rangoman ya ke ɓanta ne ga iya ita sallar juma'a ɗin cewa ba sai mutum ya zo ba dole ya azhar ko kuma a hatta ita ma azhar in ta rufe a da waɗannan hadisan da ya ba bayanin ne rafiyar azhar tun da kaga a ciki manzo ya bayyana cewa ne shi zai yi juma'a to ai kuwa kaga ba za ka hukunta cewar manzo Allah shi kadai zai zo yi juma'a ba an gani dole za a samu wanda za su zo su yi sallar juma'a tare da shi cikin sahabbai amma sai bai cewa waɗanda ba su zo ba an musu rangwame rangwame kaga akan zuwa juma'a ba akan ne ba akan saukar wajen sun sallar juma'ar ba ma'ana halartar sallar idi da suka yi to sai ga mana uzuri ne na a musu rangumin cewa ko ba sai sun dawo ba kamar matafi ta ga mata uzuri ne ba sai ya zo sallar juma'a ba zai iya yin sallar a gida ko a kan hanya kamar marar lafiya an gane ba kaga an masa udurin cewa ba sai ya yi sallar juma'a ba idan rashin lafiya ba zai ba shi dama ba to amma kuma an sauki masa sallar azhar kaga ba sauki masa ba dole zai azhar to anan shi ma uzuri ne akai ga wanda ya halarci sallar idi cewar ba sai ya zo juma'a ba amma sai ne sai azhar kamar marar lafiya amma in ya zo kuma ne ya kyauta ya yi abin da ake so kamar shi ma matafi in ya zo ya sallar juma'a ya yi laifi bai laifi ba kamar shi ma marar lafiyar in yana da damar da zai iya zuwa ya yi sallar juma'a tare da mutane ya yi abin da ake so amma in bai zo ba saboda rashin lafiyar ta fi ba mai laifi ba ne amma sai ce bai azahar ba a zai azahar rangwame ne aka yi kamar yadda ibn qayyim ya faɗa a zadu ma'ad fi hadai khairul ibad a mujalladin sa na farko cewa wannan rangwame ne manzo Allah ya domin sauƙaƙawa ga wanda ya zo sallar idi to cewa kada ya dawo sallar juma'a idan juma'a ta zanto ranar idi sai ya azhar kansa an gane to haka kuma ibn rajab bin hanbali shi ma ya faɗa a littafin sa a taqrir qawaid wa tahrir qawaid yake cewa idan ibada ta zanto jinsinta ya zama daya kaga sallar idi raka'a biyu ake juma'a ma raka'a biyu ake kuma sallar idi karatunta a bayyane juma'a ma ne karatunta a bayyane kuma kowace akwai ne akwai kudu ba an gane to da haka idan ka sallaci idi to anan jinsin juma'a din ya shiga ciki tunda kaifiya ta zama da ita sallar to anan ba sai kuma ya zama dole sai ka dawo ka yi juma'a ba sai aka maka uzuri don sauƙaƙawa amma kuma za ka yi za ka yi azahar za ka yi azahar an gane ba inda misali wanda ya rasa juma'a ba duka wannan uzurin ba to shi ne zai azahar zai dole ne a kan sai azahar an gane da ke to sai ya zama kuma kai anan an mata uzuri don rangwame cewa halartar juma'a din ba sai ka zo ba amma kuma azhar za ka yi hadisan ba a nuna cewa ba za ka yi azhar ba kun fahimci wannan to sheku isa ibn taymiya kuma kamar yadda yake a majmu'ul fatawa na 24 tun da kai shafi na 210 zuwa na 11 haka ma a littafinsa al-fatawa al-kubra ya bayyana cewa manufa daga cikin manufofin sallar juma'a ai shi ne a samu halartar jama'a wanda zai zama na hakan ya bayi zuwa ga sababin haduwa mutumin wancan anguwa ya zo mutumin wancan anguwa sai a haɗu a gaisa a tsara zumunci a yi abubuwa na gaishe-gaishe shi ya sa ma haifar da da idi kamar wanda yake a hadisan da ya gabata an gani to sannan kuma sallar juma'a za mu ga ita ma sallar ce wadda ake bukatar mai kwalliya da ado da tsarkace ne jiki har ma hadisi a sayi buka da sayi musul cewa wasu yawon juma'a wajibin ala kulli mutsali wankan juma'a wajibi ne akan dukkan ne balibi har ma hadisu Aisha fi sahih al-Bukhari wani sun da daga wurin aiki ranar juma'a suna dan tsami sai manzo Allah ya ce law annakum tatahhartu yawmikum hadha da ma a ce ko kun yi tsarki kun yi wanka kun gyara jikinku domin wannan yinin naku na juma'a to ita ma ranar idi haka ake bukata an gani ita ma rana ce ta murna ta farin ciki ta walwala ta ado kuma ta haɗuwa da mutane a gaisa a sada zumunci to sai don to wanda ya halarci sallar idi wannan manufar da ake samu a sallar juma'a kaga yayi ya same ta ta yin adan da haduwa da mutane a sada zumunci da walwala da sauransu to tun da ya samu to sai aka ce juma'ar kuma an masa rangon sai ya azhar ba sai ya fito ba an gane ba eh don yi ci gaba da samun nishaɗinsa in ji shekun sa abin a ma'anar zancensa ke da ubban wannan to sai ɓangaren asa akwai asar na abdullahi ibn zubair ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda mutane uku suka yi ruwaya ta hanyarsa akwai akwa ibn abi rabah an gani sannan akwai wahabu ibnu kaisan sannan akwai abu zubair shine muhammad ibn muslim ibn tadrus al-masri to shi kuma afa ibn abi rabah shahararru wanda suka yi ruwayar wannan aka ta hanyar sa su ne mutane guda uku mansur ibn zazan al'amash suleiman ibn mihran abu muhammad milkahili sun malkufi sai abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraj ne makki rahmatullah aljami mutum nawa kenan mutum uku to ruwayar mansur ibn zazan zuwa ga aqa ibn abi rabah al-imam abubakar ibn abi shayba ya fitar da ita a littafinsa al-musannaf من طريق هشيم بن بشير عن منصور بن زازان عن عطاء بن أبي رباح cewa sallar idi ta kasance ranar juma'a don haka a lokacin abdullahi ibn zubair ya yi sallar idi amma sai ya zanto bai fito sallar juma'a ba sai ya yi sallar a zahara ka abu sallar azhar raka abu ita wannan ruwaya ta mansur ibn zazan zuwa ga aqa ibn abi rabah ta tabbatar da abdullahi ibn zubair yayi ne ya sallaci azhar raka abu a sakamakon bai je sallar juma'a ba mansur ibn bazan yana daga cikin manya-manya da tsitsin almajiran shi abba ibn abi rabah ta fuskar daɗewa da baiki da su al'amash da abdul malik ibn abdulaziz ibn juraj dan bayan ya rasu ma sai da aka samu kwatan kuci shekara ashirin sannan su suka rasu kaga wannan yana ne yana gaban su sosai to sai dai ita wannan ruwaya tana da mushkila mushkila ita ce an anatu hushayn hushayn ibnu bashir mudallis kuma yana yin tadalisi ne tsananin gaske abin da tadalisi ne tsananin gaske yana yawaita tadalisi yudallisu tadalisa ismail shi yasa za a ga al-hafiz littafin sa taqrib tahzib ya siffanta shi da yana yawan tadrisi kuma yana yawan kisali to mudallis ne shi Hushayn ibn Bashir kamar yadda Ibn Sa'd ya faɗa a littafin sa Tabaqatul Kubra haka al-Ijli a littafin sa Kitabut Tarikh wanda ya shahara da Kitabut Thiqat lil Ijli haka Abu Ya'al al-Khalili shi ma siffanta shi da at-tadlis kamar yadda yake a littafin sa al-irshad haka al-imam Abu Hatim ibn Hibban al-Busti shi ma siffanta at-tadlis kamar yadda yake a littafin sa kitabu thiqat da dai jama'a irin su al-imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda yake a kitabul ilm libinihi Abdullah bin Ahmad haka za mu ga azhabi ya siffanta da tilisi a littafin siyaru a alamin nubala mizanin bi itidal fi na qadri dal al-kashif fi ma'rifati man lahu ruwaya fil kutub as-sitta al-mughni fi du'afa rijal diwan du'afa wal matrukin da haka mudallisi ne amma fikra ne shi yasa zamu ga al-imam أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يا كتب حديثا هشام بن بشير صحيح البخاري amma babu hadisin da ya fitar ya rawaita ta hanyar sa sai hadisin da ya sarraha shi da kansa hushaitu ko ya zo ta wata hanyar da akwai tasarihi kuma in yi ruwaya ma daga az-zuhri wannan ruwaya ta tana da rauni shi yasa za a ga Imam Bukhari kwata kwata bai rawaito hadisi Hushaim ba bai rawaito daga az-zuhri saboda yana da rauni ta wannan fiska ka duba littafin Hudat Sari na Ibn Hajar yayi wannan magana wanda ya shahara da Adai Sari to yayi an ana to da haka wannan an ana ɗin illa ce kan rashin mai kan rashin ingancin wannan asasin ta hanyar shi mansur ibn baba wanda shi ya ma za mu ga al'imam ahmad ibn hanbal kamar yadda yake a kitabin ilal libinihi abdullah ya ce hushem ibn bashir bai ji daga mansur ba yana nufin mansur ibn baba duk da yake wannan kan wata ruwaya ce mu ayyana amma me yake nuna maka abin da yake nuna maka anan hushaim ibn bashir ruwaya ta ga mansur in dai bai saba ba za a yi ba ba za a karba ba in dai an ana to nan kuma an ana yi an gano da kyau an ana yi sannan kuma ruwayar al'amash da abdulmalik ibn jiraj ita kaga babu ambatan cewa sai sallaci a zahar rasa nawa rasa abu to kaga sai zanto wannan matsali ya ba saba wa mai wancan matsali duk da an iya cewa shi a fa ibn abi raba ai ya sami dan matsala ta hadda a ƙarshen rayuwa ya dan samu ɗan rikici kaza shi ya samu al-hafiz a taqrib tahzib yace wa qila an ce taghayyara bi akhara abin nufi ya dan samu matsala to kenan wannan zai hukunta kenan mansur ibn zazan ruwaya ita ce za a gabata saboda ya fi dadewa shi ne mafi daɗewar almadi tsohon almadi nawa na afa kenan kaga ya yi ruwaya ne kafin ya samu wannan matsala tun da da rasuwarsa ma sai da ya shekara ashirin sannan al'amash da ibn da suka biyo baya bayansa an gane da kyau kaga wannan sai yake nuna cewa jinsa ga aɓa kenan da ɗaɗɗe ne amma su zai zama cewa kenan a wannan sun ji ruwayar lokacin da ne ya sami wannan matsala to amma wannan ba zai karɓu ba an gane kyau saboda abin da ya zo daga aliyu ibn abdullah ibn ja'far al-madini wanda al-fataw ya fitar a littafinsa al-ma'rifatu wat tarikh haka ibn asakir shi ma ya fitar a littafinsa tarihu madinatu mashq zuwa ga aliyu ibn al-madini yake cewa wato ainihin su ibn Jurayj da Qais ibn Sa'id sun bar ruwaya daga Afa bin Abi Rabah bi akhara ma'ana lokacin da ya samu wannan matsala sun bar ruwa daga shi kenan duk abin da suka rawaito bisa wannan sun rawaita ne kafin ne kafin samu wannan matsala ɗin an gane da kyau to haka kuma ya kara zuwa daga kaisu ibn sa'id kamar yadda mughlaqa ya kawo a littafin sa ikmalu tahdhib tahdhib ta hanyar shi yaqub ibn sufyan al-fasawi yace yake cewa na bar madalisin shi aba ibn abi rabah lokacin da ya samu wannan matsala ma'ana na daina ruwa ta hanyar shi kenan kaga ruwayansa ne shi abdulmalik ibn jurayj kenan kaga ga aba ya rawaita ne kafin mai kafin samuwar wannan matsala bayan ya samu wannan matsala da ya ruwa ta hanyar sa an fahimci wannan da kyau bisa wannan kenan to da haka wannan ruwaya ta Hushaim ibn Bashir da take nuna cewa yayi sallar azhar bata inganta ba saboda an ana ta dole sai an samu tasrihi ko kuma mutaba to babu tasrihi ko babu mutaba an gane ko to da haka wannan hadisin ta hanyar shi Hushaim ibn Bashir zuwa ga Mansur in dai da an ara ko bai samu ta ba bai sarraha ba ba zai zama karɓi to haka shi ma wannan asali haka yake to sai asar da ya ta hanyar al'amar wanda wannan asar ɗin al'imam abu dawud ya fidda shi a kitabu sunan min ɗariƙin al'amash an aqa bin abi rabah zuwa ga abdullahi ibn zubair cewar idi ta ranar juma'a a lokaci shi abdullahi ibn zubair yana matsayin shi ne shugaba a garin makka kenan to ya zo ya bayar da sallar idi sai ya koma gidan muka fito don mu yi sallar juma'a sai ya zamana bai fito ba bai fito ba har ya yi sallar la'afa an gane da kyau to a lokacin shi abla ibn abbas sahabin manzala yana a tsa'if yayin da ya dawo sai aka ambata masa haka cewa ga abin da abla ibn zubair yayi sai ce asaba sunnata ya dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan asar ya nuna cewa Abdullah ibn Zubair bai fito sallar Juma'a ba an gani har sai da yayi da asar sannan abin nufi ne ya fito suka gan shi wannan yana korata da ya azhar ba kaga a ciki ba a ambaci da yi azhar ba to kaga za a koma kan mai al'asal al'asal shine yayi tunda ruwaya bata kore ba tunda al'asal wanda da yi juma'a ba dan wani uzuri ko makara ko rashin lafiya ko abin da yake mai kama da haka me yake kansa eh azhar zai raka'a to nan nan ce wadda aka yi har sai da yi da aka to bai hukunta cewa ko bai yi azhar ba tunda ba a ce ko bai yi azhar ba to kenan za a yanzu kan ne al'asal shi ne mai yayi azhar to shi wannan asar ya zo ta hanyar al'amash wanda al'amash kuma mudallis ne gashi yayi an ana duk da tadlisin ahmad ma zaka ga al-hafiz ibn hajar a littafin sa ta'arifu taqdis bi maratib al-mawsufin bi tadlis ya kawo shi a martabar ta biyu wanda haka tadlisin sa ma ana dan masa dan uzuri sabani shi Hushaim ibn Bashir ya kawo shi a martaba ta uku a littafin ta'arifu ahli taqdis bi maratib al-mawsufin bi tadlis wanda kaga su wannan ba a ihtimalin tadlis su amma al'amar akan iya yi saboda wani dalili shi yasa az-zahabi a mizan bi itidal fi laqad rijal yace ruwaya al-a'mash ga Abu Salih da Abu Wa'il Shaqiq bin Salama da Ibrahim wannan ana daukan ta a matsayin musula ko da yayi al'ama saboda malaman sa ne wanda ya nazarce su to anan yayi al'ama to idan muka duba mafi ruwayoyin al'amash zuwa ga aqa ibn abi rabah za mu ga akwai alwafida akwai wani tsakani an gani musamman kuma za mu ga shi al'amash kaga al-kufi ne aqa ibn abi rabah ba al-makki ne mutum makki to kaga ba magani ɗaya suke ba wannan kufiyun wannan mai makiyun kuma ga shi yana yin tadalisi kuma yayi an'ana kuma sannan mafi yawan ruwayoyinsa zamu ga akwai alwasida yakan sa wani tsakani wani lokaci za mu ga yakan sa bukayir ibn akhnas wani lokaci za mu ga salamatu ibn kuhayn wani lokaci amr ibn murra wani lokaci habib ibn abi fadu in ka dauki sunani abi dawud asnan as-sughra asnan al-kubra lil imam an-nasa'i مسند إسحاق بن راهوية مسند الإمام أحمد بن حنبل مسند الحال بن أبي أسامة دين ذات جواب إن الرواية لا جواب إن السكون واسد أفكاري wani lokaci kuma yakan yi ruwaya da afa ibn abi rabah ba tare da wani tsakani ba biduni wasuda amma kuma suka samu yayi ne yayi an'ana kamar ita wannan kaga yayi an'ana bai ce sami'tu a ba'an ba ko haddasani a ba'u ko a kabarani a ba'u an gano ba za a ga bidiru sama'i sai dai a kotar waya da an raba zurnubi ya fitar a littafinsa al-muhaddisul fasil ta hanyar al'amashin zuwa ga aqa a nan kuma sai ya bayyana jinsa ga aqa bin bin abi rabah to amma sai ita wannan ruwa kuma ta hanyar mu'ayyin ibn hammad al-khuzai wanda shi kuma yana da matsala malamai sun dan taba shi a bangaren wasu hadisai na ta sai hadisan da aka iya tantancewa aka iya warewa wanda ibn abi yayi wannan kokarin wajen bibiya a littafin al-kamil fi du'a fa'idija yana daga cikin malaman al-imam bukhari shi yasa zamu ga shi kansa al-imam bukhari ruwa da ta hanyar mu'ayyin ibn hammad za mu ga ruwaya ce bi istishhad min babu istishhad abin nufi makarunun da gaibi ya gwama shi tare da waninsa ba shi kadai ba kuma bai wuce ruwaya ɗaya zuwa biyu ba wuri ɗaya zuwa wuri biyu amma da ko wuraren za ga ya kawo su ne kawai mu'allaka ba tare da isnadi ba to kaga wannan ba ta cikin ne sahih bukhari saboda ne saboda littafin sahih bukhari ne sunansa al-jami'ul musnad as-sahih al-mukhtasar min umur taslam wasmanihi wa ayyami kaga al-musnad kenan duk hadisin da Imam Bukhari ya kawo da asarin da ya kawo in dai da ka da isnadi cikakke ba to kaga ba za ka ce Bukhari ya rawaito ba ba za ka ce daga cikin hadisan Bukhari ba ko asarin da Bukhari ya rawaito sai dai ka ce Bukhari ya ambata to kaga wannan nuni akan dan wannan matsalar da shi Nu'an yake da ita shi yasa za ga Imam Muslim ma a wuri daya ya ambace shi kuma nan ma a muqaddimatu sahih Muslim shi da Ibn Hammad amma hadisan da aka iya tantancewa aka ware to wannan za su zama wato anishin karɓa da aka ruwaya kaga ba ta inganta ba wanda al'amaki ne ne ya sarra zai zama kuskure daga wa daga nu'ayin ɗin kuskure ne saboda ɗan wannan raunin da yake da shi sai ya sarra cewa al'amashi ya yi ne ya sarra ya ji daga aɓa ibn abi rabba to rawi irin wannan wanda yake yana yin ta dalili wanda yake mafi yawan ruwayoyinsa yake rawaitowa ne ga rawi da wani tsakani to annuqat dakkan malaman hadisi ba sa yin hukunci cewa ya ji daga wannan rawi suna hukunci a kan rashin ji in dai ba an samu abin da ya tabbatar da haka ba ta fuskar lalle ya ji daga wannan rawi ko ya gan shi an gane da sun haɗu sannan kuma ba da yin ta da nisi ba ne in ba haka ba ka suna yin hukunci a kan bai ji ba in ka ɗauki kitabul marafiyin ibn abi hatim za ka ga wurare daban-daban daga al-nuqat al-kuffar al-a'imma misalai akan rashin karɓar ruwa rawun da yake da wannan sifa an gane da kyau kun fahimci wannan da kyau wannan ke sura mutum nawa mutum daya ainihin samun mutum biyu wa ke nan eh mansur ibn zazan mun samu wa al'amad sura abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraj abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraj ruwayarsa ita ma al'imam abu dawud ya fitar da ita a kitabus sunan aka al-imam abdurrazzaq ibn hammam ya fitar da ita a littafin al-musannaf haka ibn munzir min tsariki abdurrazzaq ya fitar a littafin sa al-awsat duk da yake su sun kawo da tsayi da fadi shi kuma imam abu dawud ya kawo a takaici a cewar afa ibn abi raba sallar idi ta zanto ranar juma'a a lokacin afa ibn abi raba yake ba da labari lokacin shi abdullahi ibn zubair ya ce da haka ya gabatar da sallar idi amma bai fito wato ainihin juma'a ba bai fito juma'a ba an gane da kyau to ƙarshe a abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu kamar yadda yake a wata ruwaya bayanin zai zai to kaga a wannan ruwaya ta hanyar abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraj cewar ya je sallar idi ya yi raka'a biyu bai ƙara a kan su ba har sai da yi la'asar shi na abin ne bai fito juma'a ba an gano har sai da yi la'asar to a wacce ruwaya ta hanyar abdurrazak ibn hammam a musannaf da ibn munzir al-awsaf sai ce malamai a lokacin ba su ce komi a kai ba saboda sanin ne wannan rangwama wanda kuma bai fahimta ba shi da ilimi a kai shi kuma sai ya inkari a fati ni ma ina daga cikin wanda na yi inkari me yasa bai fito ba daga baya sai ilimi ya zo mana cewa ashe in idi ta da juma'a ga wanda ya halarci idi an masa rangwame kada ya zo juma'a an gani to a lokacin kenan sai fahimci abin daidai ne to kaga wannan ƙarin cewa bai ƙara a kan wannan ko guda biyu ba ya zo ta hanyar wa abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurayj to shi abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurayj shi ma yana yin tadalisi amma ku dalilin sa nan ba zai cutar ba saboda yana daga cikin wanda ya lazimci Aba ibn Abi Rabah ya lazimce shi shekara 20 yana tare da shi saboda haka ya san Aba ibn Abi Rabah kikkiawan sani sannan kuma ibn Abi Khaisama ya fitar a littafin sa at-Tarikh al-Kabir zuwa ga shi Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj yake cewa idan na ce da ku ƙala a to fa ana sami ikihu minhu lalle na ji wannan hadisi wannan asarin in asari ne daga afa to kuma kaga ana ya ce ne ƙala afa da haka wannan isnadin ya inganta babu kura a kansa duk da yusuf ibn abdulhadi wanda ya share da ibn al-mibrah a littafinsa baharu dam ya kawo magana daga al'imam ahmad bin muhammad ibn hanbal cewa abdulmalik ibn abdulaziz ibn jiraid ba a karɓar ruwayarsa daga afa har sai ya tsara ya ce ya bi in ya ce ƙala ko ce an ba za a karɓa ba to wannan zai zama kenan wannan maganar da shi ibn jiraid faɗa ta iya yiwa ba ta je wa al'imam ahmad bin hanbal ba bai riske ta ba an gane kyau sannan kuma ta yi wa maganarsa yana kokarin tabbatar da tadabisi shi ibnu juratu cewa yana da tadabisi amma bai san cewar ga maganar tasa ba shi da kansa ya ta iya ce kala da to lalle ya ji daga gare shi inda tika ne da haka maganar sa karɓaɓɓiya ce an gane ko ta iya yi wa kuma imam bin abin da fikin su afa al-qurasani ta iya wa kuma wahami ya samu duk da yanda abin ya je ya dawo to magana ibnu juzai ita za a yi ita za a gabatar akan wa maganar al-imam ahmad bin hanbal inda magana ce yake a karan kansa kuma tuka ne kuma ga ga malamin sa shine afa ibnu abi rabah yace in dai nace kala a da to na ji daga gare shi da haka wannan asarin yayi ne eh ya inganta to kaga anan za mu ga ba maganar Abdullah bin Abbas cewa ne asabat sunna an gane wa amma a ruwayatul a'amash wanda bata inganta ba ita kuma ana kuma asabat sunna da kuma ta inganta ba wannan ta ibnu zubair din kuma wannan ta inganta ita kuma babu mai babu magana ibnu abbas cewa ne asabat sunna mun gane da kyau to al-firyadi ya fitar a littafin sa kitabu ahkamil idain ta dai hanyar shi abdul malik ibn abdulaziz ibn jurayj zuwa ga shi afa bin abi rabah har zuwa ga sahabi abdullah ibn zubair cewa sallar idi ta haɗu da kuma sallar juma'a idan haka abdullah ibn zubair ya gabatar da sallar idi bai fito juma'a ba a nan kuma babu batun cewa bai ƙara komi ba akan wannan rako'in guda biyu a sallar idin a ita wannan ruwa ya babu sai aka ambaci haka da annabin abbas sai ce asaba ya dace amma a ciki babu ba lafazin cewa bai ƙara akan wannan rako'in guda biyu na sallar idi bai yi ba Allah ta kuna gane suna fahimta eh ita ruwayar da ta zo da batun cewa bai ƙara komi a kan rako'i guda biyu na sallar idi da yi ba ita ba magana Allah bin Abbas cewa ya dace ruwayar da Allah bin Abbas ce ya dace ita ce wadda al-Firyab ya fitar a kitabu ahkamul idayn ita kuma a cikin ta ba magana cewa bai ƙara komi akan wannan rako'i guda biyu ba na sallar idi da yi sai Allah bin Abbas ce ne asaba ya dace ita kuma wacce ruwatu a ama cewa asaba suna ya dace ita kuma ta inganta ba saboda illatul an'ana lil a'mash li'annahu mudallis kun gani wannan kenan to yanzu kaga mun samu bayanin mutane uku da suke ruwa daga daga afa al-a'mash ibnu
haka shekaru kusan wani wasanni shi ma ya fara cewa a wasu kuma suna fahimta ba suna ganin cewa wato kamar shi abdullahi ibn zubair wato ai juma'ar ma yayi ba sallar idin yayi ba an gane ba tun daga shi ya gabatar da kutuba sannan daga ba sai sallah wanda juma'a ce ake masa haka idi ba sallar ake fara yi sannan daga ba sai ayi kutuba shi yasa ma ibnu kuzaima littafin sa kitabus sahih yace to magana ibnu abbas cewa ya dace da sunna to sai dai ya zama da akan batun wannan rangwamen kenan amma ina batun ya zama da sunna kuma tun ya gabatar da hutuba kafin sallah wanda abin da manzo Allah yake yi sallah yake gabatarwa kafin me hutuba to da haka wasu suke gan cewa ai sallar juma'a ce ma yi an gane cewa sai zanto kenan nuna dama shine mazhabul imam bin hanbal cewa za a iya yin sallar juma'a kamar zawar in ta kama akwai asar daga muawiya ibn abi sufyan daga Allah bin mas'ud a musannaf na Abu Bakar ibn Abi Shayr da isnadai akwai manganu a kansu amma akwai hadisai irin da Salama ibn Aqwa da yake sahih Bukhari da hadisin jabir wanda za a iya fahimtar haka cewa a yi sallah ɗin kabbalar zuwa to wanda al-khattabi shi abin da ya fahimta kenan ya nuna haka an tsarin sama ali musulman haka abul barakat al-madad a littafin sa muntakal akhbar jidda ashokari ya masa raddi a sharhin da ya masa nilu aqab ya ce wannan wannan wannan wannan wannan kutse ne da kuskure ba ta dai bane ba maganar juma'a ba ce idi yayi an gane ba haka ibn arabi shi ma arabi ahwadi shi ma yin zuwa ga wannan duk da shi a tirmidhi bai kawo hadisan ba an gane ba amma ibn arabi da ya zo shi sai ya kulla bayani akan ita wannan mas'ala din a tsoron iri da juma'a amma duk dogarin su dai kan wacce magana ta al-khattabi ne to ita magana al-khattabi kuma badruddin al-aini yayi raddinta a littafin sa shahu sunan abi dawud wanda an buga shi amma ba duka aka same shi makarar kudu shi sun buga shi yana nan mun same shi sai yake cewa wannan magana ta al-khattabi tawilin da yayi ba zai karbu ba saboda me saboda ai ata ibn abi rabah arwatu a'amash me yace ya ce sai muka fita zuwa ga muyi sallar juma'a to inda juma'a da za ta kuma sai muka fita ai tare ku yi sallah da ku yi sallah za su kuma sai muka fita kenan za a yi juma'a bi kenan ta ga wata wani sai muka fita da bai fito ba sai muka yi sallar mu ɗai ɗaya kowa yi sallah a karan kansa me suka yi kina karan kansu sallah a zahar sallah a zahar kenan inda sun fahimci rashin fitowar Allah bin Zubairu da yi a zahar ba ko na asar yayi kenan da ne da su ma ba ne ba za su yi azhar ba amma yin azhar din su sai ke ta ne shi ma ya azhar din wanda shine al-asr dalili akan wannan shine al-Qur'ani da Sunna al-Qur'ani fadin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr إن قرآن الفجر كان مشهودا كتايد صلى يا يد رانا تكركتا wannan lokacin wata sallar kenan lokacin azhar kaga anan Allah bai ware cewa ban da ranar idi ba idan ranar idi ta zo ranar juma'a to ban da wannan kaga wannan nassun ne qati'un kuma yabka ala umumihi sai in an samu nassi wanda yake tabbatacce yankakke da ya ce to an cire a zahar idan ta faso a ranar idi kuma ranar juma'a idan aka yi idi to ba juma'a ba a zahar to babu wannan nassi waɗannan a sakin da duk kun ji ga yadda suke an gane da kyau a wannan kenan ɓangaren alƙur'ani mai girma sannan ga kuma hadisu Anas bin Malik wanda yake sahih al-Bukhari sahih Muslim ga batun al-Isra da al-Mi'raj an wajabta salloli guda biyar kaga a ciki akwai ne azhar yana cewa asali ce ita ga kuma hadisu Anas ibn Malik har yanzu wanda yake a sahih al-bukhari wanda wani yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce Allah ne ya umarce ka mu yi salloli guda biyar a kowane yini da dare manzo Allah ce eh yace ina hada ka da Allah ya rasulullah manzo Allah ce eh kaga a cikin akwai azab ga hadisi ubada ibnu sami wanda yake sunan abi dawud sunan ibn majah al-musnad didda akwai matsala isnadin sa kamar da abu hatim ya bayyana inda dan sai kawo ibn abi hatim a kitabul ilal duk da ibn abubar a tamhid ya bayyana yana da hanyoyi wanda za su iya inganta ga kuma wannan shawahid na Anas ibn Malik da wasu hadisan ma da yawa to kaga tabbatar da wajibcin azhar ga kowa wannan wajibcin bai sauka dole sai an samu nafsun sarihun qatu sai an samu nafsi qarara wanda ba zai dauki tawili ba ba zai dauki ihtimali ba qarara cewa lalle azhar ta fadi ga wanda yayi sallar idi ba juma ba a da kuma babu wannan nasu to da haka za a wanzu akan asali shine mutum zai azaba in bai zo juma'a ba an masa uzuri kamar marar lafiya kamar wanda wani uzuri ya same shi na tsoro an gane da kamar matafi kaga dole ne dole ya azab illa shi matafi sai ya kasar kaga rangwame kan rangwame kenan kun gane da kyau saboda haka batun cewa ina manzo Allah ya ce sai kai azhar a'a to ai al'asal shine zaka yi azhar shine asali wanda ya ce ba za ka yi ba shi zai kawo dalili ai ko babu dalili waɗannan asar ɗin ko ba abin da yake nuni a kansu shi yasa malamai ma wasu suka kawo ijma'i kamar ibn abdulbar annamari shi ya kawo ma ijma'i cewa ijma'i ne ma dole sai kai azhar an gane ba a littafin sa a littizkar haka as-sanani a subul salam haka ibn qasim a littafin sa al-hikam fi sharh usul al-ahkam ijma'i ne maska kawo wannan sabanin ma da ibn zubair da afa ibn abi rabah shi ibn albar a tamhid da alisu zaka yace zance ne wanda yake abin yin wasi da shi da jefar da shi ba za ma a wuce shi ba shi yasa ibn rushd ma al-hafiz a littafin tabidatul musayd wa nihayatul muqtasid yace daukan wannan ke zance ne wanda yake fita daga usul gaba da cewa ba za a yi azhar ba ke fita daga usul ma gaba daya tunda usul na ilimi alkur'ani sunna sun tabbatar da ai to abubuwan suna da yawa ɗan uwa matsaya ta abin da nake kai wannan rangwame in iri ta hatsu da juma'a za ka yi idi kuma in ka so ka yi juma'a su dama wajen al'imam abu hanifa da al'imam mali da al'imam shafi wajibi game da na ambata a farko sai da shi a shafi'i ya ware mutanen ƙauye cewa an musu rangume amma a bayanin da ya gabata kamar da na faɗa cewa ya game gaba daya kun gane wannan da kyau to don haka abin da yake daidai a wannan shine mazhabin imam ahmad bin hanbal in idi ta da juma'a kai idi to an maka rangwamen juma'a amma za ka yi azhar wanda kuke ganin babu azhar dogaro ga fahimtar waɗannan malamai irin su a shekul albani son su ga sunna ne amma su kara muraja'a wannan a takaice kenan ba wai dan abin da zan faɗa shi kenan ba saboda takaita na ga alamun kun gaji tun kuna fahimta kuma na ga kaman ba ku fahimta eh amma dai in kun kara taurara me yawa ku gane wani abin wani lokaci kuma an samu dama sai a kara fara da wani bayanin wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin akwai tambayoyi ko da ɗaya biyu in babu shi kenan Na'am. Sai ka daga murya. Eh. Na'am. Eh za su iya haduwa. Za su iya haduwa su yi sallar su a jami'i. In su yi kuma ɗaiɗai babu komi. Kamar yadda shi a fa ibn Abi Rafa ya faɗa. Babu komi a kai. Kamar yadda mai uzuri ya rasa sallar juma'a ya ga zai iya yin jam'i na azhar ko kuma yin shi kadai a gidansa ko da iyalansa ko marar lafiya ka gani wannan shine na'am a wanda ya yi juma'a wannan a yayi riko da al'azima ne ya yi riko da al'azima wanda kuma ya bar juma'a ya goyi azar ta ga ya riko da aro kusa an gane da kyau ba to wannan shine kowanne da matsayinsa eh kowanne da matsayinsa amma dai manganun a imma da musamman Abu Hanifa da Malik da Ashafi da mun ce wajibi ne da mun sai ka bar juma'a an gane ba amma wajen al-Imam Ahmad bin Hanbal din shi yana gani an makaran gome amma abin so ne kuma ta bar juma'a shi ma eh wannan shi ne alaikun salam wannan ina gani kana bacci ne ko ai domin wannan bayani ne ina magana ta dalili an yi bayani idan malamai suka ce wannan rawi yana yin tadalisi shikenan hadisin sa ba zai inganta ba ai ba haka ba idan ya saraha kamar yace sami'tu ko haddathani ko akhbarani ko anba'ani in ya zama da tadrisi isnadi kaga shikenan ko kuma ya zama na ya zo ta hanyar wanda shi hadisan da yi daga shi hadisin da yi daga malamin ne kai tsaye kamar ruwayatul layth bin sa'ad an abi zubair an jabir to ko da abu zubair ya ce an jabir inda ta hanyar al-layth bin sa'ad ne wannan tadrisin bayan baya cutarwa kamar shu'uba ga katada ga al'amash ga abu isa ga sabi'i da ma dukkan mudallisai gaba ɗaya kamar yadda ya gabata an gane da kyau a wannan kenan da sauransu matsala ce mai faɗi to sai mu tsaya ne insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh